بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم yanzaka muna daren asabar ne daren goma ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta biyu, wannan kuma insha Allah shi zama na kasat na goma sha biyar cikin jerin jiyar karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin riyadu salihina na al'imam yahayen nauyi Allah ji kanshi da rahama da malamansa da iyayensa da namu gaba daya taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azurta mu karatun hadisan manzansa da amfaro da su duniya da kiyama sannan ana ji da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarka Road Gaskale Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith kamar kullum makanta ce ta Malam Albani da ya gina don cimma manufofin da awarsa Allah ida nufi kuma ya shige mana gaba idan ba manta ma muna babu tauba ne a inda makon da ya gabata mun karanta hadisai da yawa muka zo kan hadisin Ka'ab ibn Malik da yake ba da labarin takhallufinsa daga fita yakin Tabuka da bai samu yayi ba kuma ba ta da wani uzuri takamamme ba to muna cikin karatun ne yana kwararo mana labarin har ya zo imin kwali inda yake cewa diyaƙe-yaƙen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita ya fita tare da manzan Allah sai dai na tabuka sannan kuma sai na badar amma abinda ya sa bai fita na badar ba don ba a kada kuge ba mana ba a gayyaci mutane ba ba matsa mutane ba ba a zargi duwan da ma bai je ba saboda ba an fita yaƙi ba ne aslan an fita tara dukiya ne da ƙurisha suke fashi ga musulmai amma a tsarin Allah sai haɗa yaƙi a wajen ya ce ko da bai yaƙi badar ba to yana da wani matsayi da ya samu da yana jin daɗin yi tana shi wanda har ya fi farin ciki da shi ma da badar shi ne lailatul aqaba daren da suka haɗu su an sara suka manzan Allah caffa cewa za su taimake shi ya zo garinsu ina jin annan muka kwana a wannan karatu ko yau za mu tashi da cewa kana min khabari an ga wajen وعليكم السلام نعم ايه نعم نعم نعم ato abi halarsa a kashe don ya ba da fata kuskure a kashe shi ka fahimta? to ana da an kashe mutane da yawa dan malami ya bada fatawa da kuskure da ko da ganganci ba a kashe shi kuma har ma in za a kashe shi sai dai gwamnati ba wani mutum ba kuma ka fahimta akwai abin da mutane yake akwai da sai hukuma yanke mutum hukunci sai hukuma kuma Allah samu dace malai cewa kana min khabari amma ka bike cewa ya kasance daga cikin labari na hina takhallabtu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lokacin da na kibuta yaƙi tare da manzan Allah sallallahu fi gazwace tabuka a yaƙin tabuka ani lam akun qaddu aqwa wala aisar minni yace ni dinnan tunda nake ban taba zama ba da ɗai aqwa in ji yanayi mafi ƙarfi a tare da ni wala aisara in ji yanayi mafi sauƙi hina ta khallabtu anhu fiye da lokacin da na ƙi fita tare da manzo Allah sallama fi tilkal gazwa a wannan yaƙi din ko ji shi faɗa da yake bai taɓa samun fawa da energy da kazar-kazar ba bai taɓa samun sauƙi da walwa da yawar arziki ba a lokacin rayuwar shi sama da lokacin da za a fita yaƙin a daidai sun za a fita yaƙin sai Allah sa mai ƙarfi da kazar-kazar da wadata a cikin shi amma dai bai fita ba me yake so ce mana yana so shi fuda fa ga absolute kan wani wani al'amari ne kawai gifta mashi ba da a ce bai da lafiya a uzuri ne da a ce bai da kudi to amma duk ba wa'annan abubuwa ke so ce maka wallahi ma jama'atu qablaha rahilataini ka bai ce na rade da Allah ban taba hada abun hawa guda biyu shi rahilataini raquma guda biyu ban taba hada sai zama nawa bane na tafiya hatta jama'atuhu ma fi tilkal gazawa har sai da wannan yakin ya zo na samu na haɗa waɗannan raƙuma guda biyu na tafiya wallam ya kun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da gazwatan kuma manzan Allah bai kasance ba yana nufin zuwa yaƙi illa warra bi gairiha face sai ya sa kai wannan yaƙin da wannan shi kun gane shine tauriya sakai shine a sakaya kun gaban illa warra biga sai ya saka ya ta da wani misali idan zai kai yaƙi mu ɗauka zai je jos ne yaƙi ko kun bayinta to idan ya tashi ba zai ce jama'a ku shira za mu tafi jos yaƙi ba zai ce dai a kinkin tsa sosai jama'a a kinkin tsa ina fatan fahimta wani abin nan sai ce watakila hanyar samu naka za mu bi ko kuma za mu bi za mu hanyar bauchi ne ko kuma ta hanya wani abu dai zai sakaye zai ta yin da hankalinka ba zai kai actually ina ne za a kai harin ba sai an fita da sojoji sannan an tafi an tafi a fa'in da zaje hikima a nan wajen in aka riga aka faɗa cewa za a kai farmaki waje kaza to ai ka ka ba abokan gaba nasu kintsin kenan su ma ina fata mun fahimci wannan abu Allah samu dace shine ke cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu gazwatan annabi gushe bai kasance yana son yaki ba illa warrabi gaira face siya saka ya ta da waninta hatta kanat tilkal gazwa har sai da wannan yakin ya zo shine kanat kana anan ma'anarta shine mene ja'a ai hatta ja'a tilkal gazwa har sai da wannan yakin ya zo wato yakin tabuka anan manzon Allah bai mene ba bai boye ba fagaza ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ya je yakin fi harin shadidin a lokacin zafin rana mai tsari lokacin bazara kenan wasaqbala safaran ba'idan annabi ya fuskanci tafiya mai nisa ba ta wani yaƙi a musulunci da manzon Allah wanda aka tafiya mai nisa kamar shi ba domin sai ka zo hudud sham fa tabuka sai ka baro madina ka baro ina ne ka dogon tafiya ce sosai duk waƙin da ake tsakanin manzala da su nan jaziyatul arab ne kawai da haka sai ya fuskanci tafiya da ke mai nisan gaske wa mafazan sannan ya fuskanci tafiya da ke mai halaka a cikinta shi ne mafaz da wa mafaz abinda suke nufi shi ne wuri wanda yake faital ba ruwa ba komai a cikinsa ina fatan fahimta sai ce wa sakbala adadan kathiran ya fuskanci adadin sojoji mai yawa wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathirun su ma musulmai tare da manzan Allah salama suna da yawa wala jima'un kitabu hafiz oh fa jalla lil muslimina amrahum ko sai manzan Allah ya yi musulmi al'amarinsu ya bayyana musulmi al'amarinsu me al'amarin nasu shine yakin da za a je ya fito fili yana maka magana kan mene can da ake cewa yana tauriya yana sakai to amma wannan karai fito ce ga inda zamu je don kusan ga yakin da zaji ga nisa kowa ya shirya abin da zai je sai ce li ya ta'ahabu uhbata gazwihi don su kintsi kintsin da ya dace da yakin su ma'ana yakin da za su je saboda an ce misali ku shirya zamu je yakin nan haka ne kawai wani zuwa kila dauki tiya biyu tiya uku amma aka ce tabu zamu je sai mun fita ga to kaga dole kowa zai shiri da abin da yake da shi shi sa manzon Allah bayyana musu don su kintsi shi ne leta ahabu don su kintsa uhubata gazmin kintsi na yakinsu da za su je fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yuridu sai banza Allah ba su labarin fuskar da yake nufin za su fuskanta wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathirun su ma musulmai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fa da yawa wala jima'un kitabu hafidin wani littafi wani fayil ba zai iya tara su a waje guda ɗaya ba yiridu bi zalika diwan abin da yake nufi da ka'ab wannan fasara ce cikin masu rayuwa ce abin da yake nufi a nan wajen shine diwani fayil da yake tarawa yawa kowane soja ana ware mai fayil da takardar shi to ma'ana ba abu ne mai sauki a ce fayil ɗaya ba diwani guda ɗaya tara adadin sojojin kun fahimta kaga a wancan lokacin kenan in yanzu ne kwamfuta a waya ma duk sai hada su gaba daya ina fatan bunce wani abun sai yake cewa qala ka'abun ka'ab sai yake cewa qallama qalla rajulun yuridu an yatagayyaba da wahala a samu wani mutum wanda yake nufin ya faku shine an yatagayyaba ya faku ma'ana ya kifita illa zanna ana zalika sayakhfa bihi face sai ya tsammani wannan cincirun da na musulmi zai sa ya ɓoyi ba za a gane shi ba kun gani illa zanna anna zalika aljam'u kenan ko sai ya bihi zai ɓoyi da wannan adadi na sojoji ya zama ba a gan shi ba kuma ba za a gane bai fita ba malam ya zulfihi wahayin min Allah matuƙar ba wahayi ne ya sako daga Allah a kan shi ba wagaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tilkal gazwa manzan Allah salasalma ya je wannan yaƙi ɗin hina ƙabati thimar a lokacin da 'ya'yan itatuwa sun yi nuna don lokaci ya itatuwa suka fi shi ne da bazara yanzu mangoro nan da wata ɗabi za ga ya fara fure ko? ya ma fara ko? kashu ita ma za ga ta fara mene ta fara ta fure ɗin ko? lemun zaƙi waye duka a lokacin thimar sun lokacin da suke kenan kai Allah akbar Allah da ikokin ka samu masana likitoci zo za su ga maka fa'idar da Allah ya sa ake wannan abubuwan a wannan lokaci din irin abin da jikinmu ke bukata sai Allah duwan za lokaci sai Allah mana providing wannan abubuwa din saboda amfani su yawa wanda zai halaka lakum ma fil ar jami'an duk abin da ke ban kasa Allah ya tattala mana shi ne da mu kanmu ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace shi sa yahudan duniya suka gane suna so su yi tsaya suke ta cancanza halittun wa'annan abubuwa din ko ba shi ba ne ana hybridin ɗinsu a canza shi sai ga dankali ya kai kan mutum ƙato ga shi nan mun kuma musan dankali a haka ba ana aje shi kwana ku sai fara zagonyewa ko ba haka ba ne allah shi wuta wanda da sai daɗe sai ga tattasai wani buƙeƙe ya kai girman hannunka haka tattasai fa wanda ba musan shi da haka ba kwana biyu shi maka da kan shi yana lankwaya yana zagonyewa duk abubuwan gasa nan haka yanzu wannan kazar da muke ci ta tura wannan kalle ta da ka aje ta kanta sai ga tana zagon ya ita ma to su ka sa abu amma dai ba su ci nasara akan Allah ba yawwa sai dai musulmi mutane abin nan yake cewa hina tsabatin simar manzan Allah ji wannan yakin lokacin da 'ya'yan itatuwa sun nuna wadzilalu sannan inuwa ta samu tunda lokacin kaga tana fure suna 'ya'yan lokacin dama akwai inuwa already kenan sai zama ga 'ya'yan itatuwa ga kuma inuwa fa'ana ilaiha as'aru da aka ni sai na fi karkata zuwa ga in tsaya in more rayuwata in tsaya in ce itatuwa in sha inuwa kenan wannan fa gaskiya da gaskiya kenan eh fataja hazza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kintsa shirya walmuslimu na ma'ahu tare da musulmai a tare da shi da musulmai waɗa fiktu agduli kai ata jahaza ma'ahu sai na ringa yin sammako domin nima in kintsa tare da musulmai in ba da suna na a sa a fayil in ba da kaza in kawo bomuna na da za a kaza in kawo abin nan shi ma sai fita kullum sai fita ina so barin kintsa ne ba fa'ar ji'u wa lam aqdi shay'an sai in dawo ban hukunta komai ba na ji daga sojoji kawai na dawo wa qulu fi nafsi sai ringa fada a cikin raina cewa ana qadirun ala zalika idza aratu ina da ikon kintsawa ne ma idan ne nufi duk sanda na shine na ga dama zan yi zan yi haka din walam yazalita ma dabi hada ita ma dabi wannan abin da nake in fita da yin kintsawa in da ban kintsa bai guce ba yana ci gaba tare da ni ya tamada bi akwai yana yana ci gaba tare kullun ina haka ina haka hatta samar bin nasir jiddu har ƙwazo da ƙoƙari na mutane nisa fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa gari gadiyan wal muslimuna ma'ahu ya fita gari da shi da musulmai gadiyan shine ai amana kharaja wa lam aqdi min jihadi shi'an ka bai ce har wannan lokacin dai ban kintsa komai a kintsin nawa ba sun magadautu sannan na sake yin sammako fara ja'atu na dawo walam aqdishan bai hukunta komai ba falam yazli tamadabi wannan abin bai gushe bai na tare da ni hatta asra'u wa tafaqal gazu har sai da suka yi nisa suka yi sauri suka yi tafiya wa tafaradal gazu sannan kuma harkar yaƙi wato ta yi nisa isra shi ne tafiya abin ta fara abu ya rigaye nisa ina fata an fahimci wannan abin fahamamtu an arta hila fa'udrikahum sai na ce to sai na himmanci in yi tashi da yamma don in je in riskin musulmai da manzan Allah a kan hanya ya ce fa ya laita ni fa'altu ina ma da na yi haka ɗin sun mallam yi ƙaddar zalikali amma Allah bai kaddara mun haka din ba ba kaddara mun yin haka din ba fadafitu idza kharajtu fin nasi sai na ringa duk sanda na fita cikin mutane a garin Madina ba'da khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayan fitar manzon Allah tsira da munci Allah sabbata a gare shi yahzununi anni la arali uswa abinda ke bakanta mun rai shine sai in ga ban da wasu sa'o'i na uswa abin da ke ba shi da wari kenan kun fahimta ba shi don zai koyi da shi illa rajulan magamusan alayfin nifaq sai dai mutumin da ya nutsa a cikin munafinci don da ka gani ya ki fita yakin nan to za ka ga cewa wanda ya yi zurfi a cikin munafinci ne kawai magamusan alayfin nifaq an san gamus shine nutso ko wanda ya nutsa cikin munafinci ne aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min ad-du'afa ko mutumin ne cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya masu uzi cikin masu rauni to su ne a gari kawai irin suwa kenan mata da yara da makafi da guragu laysa alal ama harajun wala araji alal araji wala to wayannan su ne a gari sai kuma wani kaga mutum lafiya gam ce to mutum ne magamusin fi nifaq to kaga dan Allah mumin ya ji dadin wannan lamari da kawo ga ga wannan katan munafikin da kusa da kai ba ka ce kai ma ka zama munafikin kenan in ga ga yan yara da guragu to kai kuma lafiya kale kuma hada ka da guragu da yara kuma ina fatan fahimta to wannan abin sai ce sai ringa kona mishi rai ina fatan fahimta dole ka ba har aje a dawo ba zai kwanta hankalin shi ba zai kwanta ba ga manzo Allah shi ga laifin shi da kin fita yaki ga kuma cikin gari bai ganin kowa sai ga su ga irin gata gata da dai haka nan yake cewa to kuna shine ke cewa a fada fikri da kharaju fi nasi ba'da khuruj rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzunni anni la arali uswa abinda ke kona mu da shine bana ganin wasu abokan koyi a gari illa rajulan magamusan alayhi fi nifaq sai mutumin da yayi zurfi ya nutsa a cikin munafunci aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min ad-du'afa ko kuma mutumin da Allah ba su uzuri cikin masu rauni walam yadhkurni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da mace Allah sabata a gare shi bai tuna da ni ba hatta balaga tabuka har sai da yake garin tabuka fa qala sai manzon Allah ce wa huwa jalisun fil qaumi tabuka yana zaune cikin jama'a a garin tabuka sai ce ma fa'ala ka abin malikin jama'a ban ga ka abu me ka abu yake nan ina fatan fahimta ma fa'ala abin malik me kab dan malik ya aikata kenan wannan kuma nan ka karfin kwallon manzon Allah ka duba jincin da sojojin nan amma yana ta gane wani ya zuwa da bai zuwa da kaza wani kaza sai yake cewa qala fa qala lahu fa qala rajulun min bani salima war mutun cikin kabilar banu salima shi ma cikin ansarawa ne mutanen garin Madina sai ce ya rasulullah sai manzon Allah habasahu burdahu wato bargunan shi guda biyu ne suka tsare shi yana nufin wato wadatar da yake da ita da daraja da ita wan nazaru fi idfaihi da duba daga sasannin shi guda biyu wannan mutum kinaya ce a nan wajen ma'ana jin daɗi da ganin shi ɗan wannan shi ne ya hana shi fita kawai in ji wannan mutumi ɗin kenan faƙaɗa da ku ma'azu sai ma'azu ɗan jabal ce da shi bi isa maƙulta tur da wannan magana daga faɗa kai ɗan uwa wallahi ya rasulallah ce yanar allah ya manzan allah ma alimna alaihi illa khaira ba mu san gomai da ka abbasi alkhairi a ba shi uzuri fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a garshe shiru fa bainama huwa ala zalika yana wannan hali na ya tambayi ka abbe gani ba wannan ya ce muna ganin duniya ce da girman kai kaza kaza wannan manzon Allah ne kawai sai ga mene fa bainama ala zalika ra'a rajulan mubidan mubidan sai ya ga wani mutum mai farin shiga haka shine mubidan ya yi farar shiga kyakkyawa sai ya ce ta zulubihi sarabu ƙawalwaniya tana kaucewa tana ba shi hanya an san ƙawalwaniya ya ko irin ruwan nan da yake nesa da bazara haka an san bazara shine lokacin da ke yanzu kaga muna sanyi an fita sanyi za a shiga mene rani daga rani sai mene sai bazara ko ba haka ba to da rani da bazara da ana gani wani abubuwa din zaga akan hanya ko akan kwano haka sai ko kan hanko kamar ruwa ko to shi da wasu suke ce qaroniya to mutumin ya danno yana tahowa da farar shigan shi kawai yana kamar yana keta mene yana keta wannan abun yana kauce yana ba shi waje a guje ya su kwano doki faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata ga shi ce kun aba khaisama Allah sa abu khaisama ne fa idza huwa abu khaisama al ansari sai gashi ko aiko ashe abu khaisama al ansari san da yazo mutumin kenan shi wannan shine huwa allazi tasaddaqa bi sa'it tamri hina lamazahu al munafiquna shine mutumin da annabi ya ce a zo za a tafi yakin ya dauko tiya ɗaya na dabino bage bage ya kawo munafikai suka ga aibata shine lamazahu munafiqu da suka gama shi lamzu shine ta'ayib da hannu aka duba ji mutumin ka tiya ɗaya kawai ina fata mai da kuma tiya ɗin ma bage bage kai ka ne inna allaha ganiyin an hada wani rasa duk amzai ba Allah sai tiya ɗaya kuma bage bage Allah ya karfin wannan abu su kuma ba su kawo komai ba ina fata mai da su ba su kawo tiya kaga da suka ce tiya ɗaya kawai da sai a ce sai su kawo mai da su kuma tiya ɗaya tashi ya to sa kushe mai tiya daya amma kai baka abin da baka gashi nan haka ai kun tuna abin da Allah ya saukar akan magana ko ba haka ba allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'mina fi sadaqati ina fatan fahimta wallazina la yajiduna illa judan fayaskharuna minhum sai Allah ya ce mene sakhira Allahu minhum suna masu izgilanci shi yasa jama'a kullum muna faɗa izgilanci da masu addini da haka addini abu ne mai haɗari amma na ga a wannan zamanin an ɗauke shi abu ne mai sauƙi abu ne da ke ɗaukar mutum put ya kore shi a musulunci put ku ɗauki wannan wannan abubuwan da suke koren mutum a cikin musulunci guda goma da aka kawo daga cin akwai al'istihza'u biddini izgilanci da adina sa mutum ya bar musulunci kuma kafa kai kace ai da wasa nake yi waɗanda suka yi aka saukar da aya kan su ma sun ce da wasa suke amma annabi bai kalle su ba abin da ya faru shine wucewa annabi wucewa su su abla dan musulmin ba na manta ba da wasu suka wuce wurin munafikai wasu suna fira su saran ma ba munafik asali akwai da munafikai a kwatsa ana sai aka ce in su ala raba masu katan ciki in an je yaki ba su da kwazo in an zo raban gani masu kakka ne ina fatan fahimta sai wani sahabi ji wannan maganar sai ce kuke faɗi haka ga Allah manzon Allah barko zan je in ga manzon Allah wannan magana ya tafi kafin nan Allah ta aya ta riga shi sauka ina fatan fahimta shine Allah ya saukar da aya cewa wannan abin da ake cewa Allah ke cewa la ta'tadiru arkafartum ko ba'da imanikum inna fa an ta'ifatin nu'adhib ta'ifatan ko me farko ai ne ma قل أب الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون ce da su Allah da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgilanci to kun ga ba fa su kira Allah su zaga ba ba su kira manzo Allah su zaga ba amma me suka yi sun aibata wani alaramma da wata siffa ta addini ku kalli abin da kyau cewa suka yi alaramma masu katon ciki da ce suka abla dan masudu mai katon ciki wata kila tsira amma me ya kawo sunan alaramma saboda suna jin ciwon alarammancin a zuciyarsu yana kuga su kamar ga mutum da dagaggen wando da asuwaki da kaya irin wani zaka ce masu sa kannin wandon kanninsu ina fatan fahimta ko kaga salafawan kenan eh salafawa masu dage wando wannan duk isgilanci ne zai kora mutum daga cin addinin musulunci gaba daya shi sa da waɗannan mutane suka ji wannan aya ta sauka da dumi wani sai je kama raƙumin zalaci ya rasulullahi wallahi inna ma kunna nakhudu wa nal'abu tattaunawa ce muna wasa raha kawai muke ba da gaske muke ba mai amazala ce ya ce kaya ba kuma an yafe muka annabi ya ce qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tasazi'una qad kafartum yace wallahi ba da gaske bane annabi Allah ce la ta'tazuru ba magana uzuri ko riga kun kafirci sai dai kawai in na fa dai fa wasu ka tuba suka dawo musulunci to in Allah garba zai aishi wasu wasu kuma sai an musu azaba ina fatan fahimta to da masu wucewa su ga ƴan ustadiya da mata da hijabi da niqabi wallahi abin da haɗari amma ligurbatin islam ba a ma fahimtar matsalolin na ba ta fahimci wani abu sai dai mu kiyaye yan uwa kada kai ma kan ga dan uwanka usgilanci ko mene kaza je na bada labari a karatun muslim da muke arewa 24 tana kirro sai a ce maka to yanzu kai eh kai yanzu aka baka naira miliyan goma da hannun hagu zaka amsa kun fahimta wani sai ce eh bari ansa ya tuba in yi ansa daga baya sai tuba wani ce da gudu ma zai ansa to ita wannan magana isgilanci ce in isgilanci ne da addini amma kaga watakila ta mai wannan program din jahila ce da kike bar sama mai take din ba amma fa ba uzuri bane kuma Allah da shi kyauta to shine sai wannan mun shine hina lamazul munafiqu lokacin da munafikai suka ga aibata shi cewa ya kawo tiya daya mai Allah zai da shi qala ka abu sai ka abu yace فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك lokacin da labari isa gan cewa manzon Allah ya fuskanto qafilan ay raji'an yana mai dawowa min tabuka daga tabuka hadarani bathi bakin cikin da ke tare da sai halarto mun daman kun tuna mun ce tun da suka nabi ya fita yana cikin bakin ciki in ka karanta situation dama dole zai zauna cikin bakin ciki annabi ya fita da sojoji in ya fito sai ga wannan katon munafikin ne sai ga yara sai ga guragu su ne ladanai su ne limamai ya sai to kaga yana daɗin wannan abun dole ne zai ɓaci to abin da ya ƙara dugun zan sai aka ce ga manzan Allah nan ya ciwo nasara ya dawo duk da yakin akwai saban an buga shi ko ba a buga ba ya ce hadari basi albasu shine mene alhuzun inda ma ashku basi wa huzni ila Allah shine bakin ciki fada fitu atadhakkarul kadhiba wannan suna ce da shi a fa'alul shuru fada fitu sai na ringa abinda kake na ringa ina jin ruwa da shi a Hausa ko ko kuma Hausa ta bata kai ba amma mu dai malamin suna ce sai na ringa yin kaza ja'ala yatadhakkaru ya ringa yi fa'ala fiqa to akwai kalmomi a larabci da aka sa saboda fa'idar da wannan a cikin filoli ne haka ya ce faɗa fito a tazakkarun kadibu na ringatin da ƙarirai da zai in manzan Allah ya dawo a ƙulu ina cewa bi ma a kharuji min sakhaɗihi gadar da me zan fita daga fushin manzan Allah gobe wa as'inu ala zalika bi kulli dhi ra'ayin min ahli na ringa neman taimakon shawarwari da dukkan wani san mai hankali da hangen nesa shine zu ra'ayin mutumin da ke da hankali hangen nesa cikin family ina na ringa neman sha da Allah wani to gobe manzan Allah ya zo me zan ce mashin fitar ga fashin manzan Allah wani ce ka ce kaza ka ce kaza ya tafi je wajen yana neman shawara da yana ta neman ya zai ce falan ma kila lokacin da aka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad adalla qadiman cewa manzan Allah ya tabbata ya iso gari zaha annil baɗin duk wata ƙarya ce ta kauce ta bani waje ina fata mai zaha shine a ma'ana kaucewa abin nan hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan har ya zama na samu yaƙirin cewa ba fa zan fita daga fushin manzan Allah ba har abada fa ajma'atu sidqahu sai ne yanke shawarar ga mai gaskiya kawai shine ajma'atu sidqahu ne yanke ga mai gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai ya kare ko to mai yayi daidai to to dama an zo ƙarshe gaskiya dole dai za mu tsaya nan fa ajma'atu sidqahu sai na yanke shawarar zan ga mai gaskiya kuma lokacin mu ya cika insha Allah ta'ala za mu ja burki a nan sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi daga inda muka kwana daidai abu da fadai Allah ka ba mu ladan kurakuran Allah ka fi mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا جاء ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا رحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله gobe dai akwai